أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke kwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 22 ga wata na zulkada hijira shekara 442 wanda ya dace da biyu ga watan bakwai shekara 2021 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin suratul hajj mun tsaya aya ta 35 ta suratul hajj yau kenan insha Allah za mu tashi aya ta 36 cikin suratul hajj kahin nan sai yan tambayoyi a tambaya ta farko iya maganar malam muna neman bayani bisa sallar nafila bayan sallar magariba a masallaci ɗan asalin maganar nafila a bayan magarba ina tunan kwanan wani alama bako ne ma ya zo abin ya ce ya ba shi mamaki ya ga mutane mai yawa ba su yi nafila bayan magarba ko babu ita ne na ce eh akwai nafila bayan magarba kuma sunna ce abin da kaga alama wasu ba sa yi akwai magana tabbatatta wadda ta sa kenan wasu ba sa yin ta akwai ruwaya cikin sunan abi dawo haka cikin sunan nasa'i haka cikin sunan ibn majah lafazi daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya je unguwa ina ga wajen unguwa ta banu ashari sai ya ga wasu suna nafila bayan magarba cikin wani lafazi sai ki ce musu sallu hatayn hatayn rak'atayn fi buyutikum ku yi wannan nafila raka'a biyu a gidajen wani lafazi cewa innama hadihi salatul buyut wannan sallar gida ce sallar gida ce ta musu kaga cikin magana wata ruwaya ya ce makaca makaca bayan in hazmar hannun hadihi salatul buyut kuma sallu a ta tafi buyutu kuma dai daga cikin lafazin dukkan lafazin da cewa iya bayanin wannan gida ce wannan sallar gida ce to wannan shi yasa kenan gan annabi ya ce musallar gida ce kuma ta sallu ku yi sallar wannan raka'a bi a gidajen wannan ta kawo suke gama cewa kenan ba a yin ta to gaskiya magana haka manzo Allah ya ce kuma wannan fasara ta mutum kowa da fasar malamai amma annabi ta yi sallar gida ce kuma ku yi wannan raka'a bi a gidajen ku wannan shi ya kawo kenan kuka ga kenan ba a yawan yin su ko ba a yin su da yawa mutane da yawa ba sa yin su a bayan bayan magarba wannan dalilin yasa aka nufi wannan shine dai magana kan haka sai magana ta biyu cewa na yi bayanin wata da an sa darasin da kwanan nan ina ga a cikin radiyon alhuda ka wata addu'a da muka da jimawa addu'a tana da alaƙa cewa bata buƙatar wani bayani a cikin addu'ar yake karantar da kai da fa'idar addu'ar abinda yake cikin lafazinta lafazin addu'a akwai ruwa cikin sayar bukhari cikin sayar musulun annan sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'awwadu billahi min jihar al-bala wa darki shaqai wa su'il qada'i wa shamatat al-ada lafazin addu'ar mazala ce ku nemi tsari a wajen Allah ya kare ku daga shiga jihadar bala'i shiga mugun wahala wahala ta rayuwa shiga mugun game da mugun bala'i Allah kare ka daga bala'i mummunan bala'i ya ce wa zarki shaƙa Allah kare ka daga riskan tsiyata an ta tsiyata duna lahira Allah kare ka kuma wasu ulƙada kana neman Allah kare ka da mummunan kadara kenan kan Allah ya kadara mugu abu a kanka haka wa shamatatul ada Allah kare ka daga dariyar makiya wa ke santa kada maki kullu so yashin mugun hali ya dariya to wannan kenan a cikin sai annabi ke ta ko ne masarin Allah daga wannan abin guda mummunan bala'i iyata mugul kadara akan ka ya kare ka daga dariyar makiya lafazin addu'ar gaban zaka yi shi kamar haka Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء شين أدوار كان اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء wannan bakin addu'ar kenan kuma wana ko ina a sujada bayan tayya turin addu'a mutum yana iya sata Allah kalim daga wannan abu da wani sai ta uku ita kuma nasiha ce ga 'yan uwa wanda suke da mahi yawa kan samu cikin ahalin sunna wanda suke da aiki ko alaka ta rukuya na mutane sun zama ce rukuya ya kuskure ne ba ta rukuya a rukuya ba take rukuya rukuya take da ya ta rukuya an ji mai rukuya wanda suke da alaka da rukuya 'yan uwa da sun ta gare su kun sani yau kowa zamu Allah godiya da fahimtar da mu addinin Allah mu gane Qur'ani da Sunna da kauce mu shirka abun Allah mun wada godiya ne to amma ku sani shedan hu babarin ku babarin mu bai shedan shedan daman iya san na kware mai neman hanya to wallahi shedan ya biyo ta wannan hanya ka ce baka sa guru da laya baka bid'a amma sa ka shirka a lokacin da ba gane ba ya mai da ka boka yan wa me yake samu ta hanyar ruwa da yawa suka yi aiki irin na bokaye ko bokanci ne wallahi bokanci ne duk wanda ya bokanci bokanci ko ina ki me bokanci ta hanyar ruwa neman labaru daga mara lahiya wa mai magani a ina aka binne kaza aka yi kai aljani menene musulmi ne kawuri ne kuno ne mu goma ne da kaza kaza duk wannan labaran na ɗaya irin aikin bokanci ne gaskiyar magana wannan ba mai gaya maka cewa gaskiya ne ko karya ne kuma hanyar da shi ɗansa zai wadare ka kuma ya gama fitina da yawa cikin al'umma matsalar nan da yan kwanaki irin wannan abun aka yi kuma shirme ne ba gaskiya ba ne ba kurin a cikin hira sai aka ce wance tawawa da magani kuma aka yarda wanda aka gaya magana ya yarda cewa haka ne don mimin tambayar ta imani ba su ma meye ma wannan al'amari na magana shi amma an dangana mata aikin sihiri ga wata abinda ba ta san ba da shi kwata-kwata kuma wanda aka ma ya yarda yawan mai kawo haka yarda da labarin wannan a wajen kuya aljani kan yi magana da gangama da fata da za ka hanya banza yan wannan yawon kan da ɗan lokaci ba kusa ba cikin ahalin suna babba irin wannan abun aka yi shi ma irin wannan hirar kishiya ta ce ta kama sunan kishi ta ce ita ta mata magani kuma mijin ya yarda suka yarda har ta kai mijin ya suke wannan ɗaya wallahi da ni shaida ce domin ita matar ta so ta yi ƙara ta so ta yi ƙara a gidan alƙali na ce don allah ki haƙuri a yau wannan abin yahudu daga ɓangaren sunna a ce irin wannan abin ya wakana kuna ce musu kaza kaza ko a zarar sai wannan aikin boka ya Allah ki hakuri ta mata ta mata tana da sunna tana da sunna matar ce da Allah ta hakuri kar ta kai ƙara muka nemi miji mu tattauna da shi ce a bai bukata shi ya kare ta ko cikin sunna ki wallahi ya yarda kun ya kare ta kun ya kure ta sai a ta yi justice za ta yi ƙara gidan juju Allah ya ƙara malamin sai wani kirayi cikin wanda ya san abin ya sani sai mu kaji kaji kaji ga matan wani ta yi kaza da ruwa ta yi tsara a kan malam wani ya ce don girman allah ka yi wa kokarin ka da allah ka haka ka tsamun ka tsawon ma'amu ta bari ta dogara ga allah an wani a takaice wani bayarwar allah ta yi haƙuri ƙarshen lamari ne aka zo mijin da kai shi gane karya ce yanzu ya mai da ta suna da kishi suna tare da shi gaba ɗaya lafiya lau ɗan wannan aikin bokanci ne wannan bokanci ne kan wani rude ka na muku labarin ɗan wa cikin ɗan wuya wa iyayen mu abin da abu ya shafa shi ma irin wannan abin da labarin aljinin ya ce wance kishi ya taiba aka binne a wuri kaza a cikin ɗakin mijin tun daga wajen kilo garin kilo ɗari hudu da nan aka zo nan wai aka zo a tone wannan magani shi mun yace ya za a yi a tone ɗakin shi karo ne ya za a mutu magani bai daba na ce a ɗan uwa na ce wannan na ce kai yanzu na ganka kamar suna kana bokanci ne bokan ne ya ba ya bokan wajen albani ya wajen jafar na ce wallahi in wajen mu kai kato kai boka ne na ce zan gama ka san kai boka ne bokanci kake na ce yanzu daga gari kilo ɗari kaza ka zo ka biya mota aka biya ma ɗan uwan matar kuɗin mota ko ka ta wannan garin wa kawo ka nan garin Allah ta gazu annabi ta gazu aljini ya aiko na shi ake aljini ne shi ya kuma kawai kuma kai yarda ya tuwa aka da kudin wata kuzo nan garin don ku wani aiki da aljini ya ce mai bokanci iya ka ƙarshe alsunan yan wallahi ku hankali shaidan babanin ka bai in rukuwa ce ka karanta ƙur'ani da sunna kamar azkar kin sunna shi hirar su kuna ganin kuma azkar in dai qur'ani ne ka tahirka in dai ka imanin qur'ani zai kore shi kada qur'ani ma in abin da kalma me ya magana wani ta hira ku yi hankali da wannan hira wannan siya ta Allah samu gani Allah ma shakara
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله wannan bayani da ya gabata baya cewa mun azum sha'ir da fa inna min taqwal qulub sha'ira ta addini wana babba wanda yake gwada matsayin addini manyan manyan ayyuka a cikin addinin Allah tunan albudun iya ne da ma'ana albadana ma'ana dabba da ake takarrubi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk da atar mutum ya ɗauka daga raƙumi amma saniya mana ciki wannan ana ne dabbobi da ake yankawa don addinin Allah laye ce hada ya ce ta cikin sha'irar da ya ce lakun fiya khair kuna da alkhairi a cikin waɗannan dabbobi alkhairin duniya da lafiya ku ci ku yi bukata ku hau kuma ku samu lada ku yanka ku samu lada a wajen Allah da haka fazukuru su malla alaiya sawaf ko ambaci sunan Allah a lokacin yanka wannan dabbobi nan sawaf daga cikin jamhurin malaysia masu fasara cewa dabba tana tsaye yadda ake yanka suke rakumi iya tsaye ya ɗari mai kawar hagu ya rike kawar hagu haka ake yanka shi ya soke shi daga an soke shi bai iya kira kaga zama tsayuwa a kawa uku nan da rake nan bub sai wani kuma dai sunna kenan a ɗari mai kafar hagun a bar kawa uku iya sama su wannan haka ake soke raƙumi a wajen layya ko hadaya haka maganar kama sunan allah ko addu'o'i nan duka dai da layya da hadaya dindin suna cikin wannan magana na ambatan Allah akalla cewa bismillah wallahu akbar wa alamu alamu hada minni ma taqabbal wa alamu taqabbal minni wa al'ahni sani Allah ka sani ko da hausanka bayan ka bismillah wallahu akbar Allah ka amsa min da ni da iyalai na musa ko Allah amsa min wannan aiki na ba shi da kullum dai ba ba ku bismillah bismillah wallahu akbar wannan wajen yankan wa'annan dabbobi na layya nan cewa sun kasa akan maganar layya don ita ce cewa wanda ta shahu kowa da kowa duk mai hali a duk inda kake ba sai hadaya ba wadda yan wani layya allah sa zumun dace muna gab da sallar layya nan da yan kwanaki kasa da ishirin layya yan kowa iya cikin ibadar allah ta karubi zuwa ga allah subhanahu wataala wanda ana neman jin mai hali wanda allah ya horewa mace ko namiji da an ba harami an ɗora maka yanka dabba abinda Allah hore maka raƙumi ne saniya ce rago ne timkiya ɗan akuya akuya illa shekaru suka bambanta raƙumi shekara biyar iya cikin ta shidda shi ne kalaya saniya ta cika biyu ta shiga ta uku rago shekara guda wata kasar shekara guda tana ga zuwa wata takwas wuce wata shida dai kai da sanin hali ka na shekara dai kai kashi cikin wata sabani dan akuya ne tabbas ya cika ɗaya iya cikin ta biyu ko akuya su sun cika ɗaya sun ɗan shiga cikin ta biyu to wannan duk wannan wanda Allah hore maka za ka ba da ka yanka dan Allah dan neman kusanta a wajen Allah subhanahu wataala abu ne na ibada kurum gwargwadon imaninka niyyarka gwargwadon yadda ka kashe duk da maganar cikin magabata wanne ne ya yi raƙumi ko saniya ko rago ko ɗakuya masu cewa raƙumi ya yi a rago ya alayya wai ba cewa ba nasi ne manzan na sarrafa ya ce ba ruwa ya ce manzan allah ya ce rago ya yi ba mu kama ita ba mu kama ita me hujjan masu cewa rago ya yi ganin ruwaya cewa na salama ya yi layya da rago shi ne suka ce ya yi kurin cewa ya tabbata ta bukhari ko muslim annabi kuma ya layya ya sa ya yanka mai yaran shi rsaniya ma da yace kuma kai ken dan yi dago ba kan hujja akan cewa ai shi ne yayi misali ka kashe jika 200 yin kashe jika 30 ko 40 a ce ko ka yi lada ka sa abun akwai matsala ya sayar da kuma jika 200 200 da mutum ka kai na akwai na jika na jika 30 ka ce wai da ɗaya ka yi lada ma haka suke cewa ɗan akuya ma ya rabu da kuma lada alayya to hujjar masu cewa gaskiyar magana wanda ya tsada ya kudi ya girma ya nama ya lada ganin anan sarasan ya bada labarin wajen juma'a ya ke bada labarin ladan juma'a 'yan sa'a farko kamar ka bada rakumi ta biyu saniya ta uku rago ta hudu a kaga za ka kwai ko hada ɗan hawan feda ka zo ka shi ya zulli mai yazo to kenan kaga nan an jero kenan abin da yi daga da kuma aka rabu ko to kan saniya abin da kana kenan ka gori ka kenan mai girma shi ya ilada wannan hatta wasu cikin malikawa suna kan wannan ra'ayi su gaskiya shi ne zahirin to dan wa kullu halin dai kai aiki da abin da Allah hore maka kai niyya ta kwarai kuma niyya ta ce babban abu ba kudin ba ma dan ikhlasin ka da Allah dan ma wani kawai ta tasawuf kan wannan gama mujahid ka hadar wannan ta'awuz da wannan hasan basari suna mata fasara cewa khalisatan dan Allah kur ai dan Allah kurin kai ikhlasin ka da Allah zai sa kuma ladan kai bambanta amma dan a ce wanda yi ne wannan jarin da aka yi na girma da sauran su shi yayi lada amma mutum gurgurun halinka kuma kaka shi takaicin ko kuma yanka dan akuya ko akuya ko wani halin kenan kai ne ya taɓa da kurin lai kai kamar sunan lai kuma illa kuma rahama ta Allah da annabi da ya busanta ba shi layya an ba da dama mu ga mu bakwai mu yanka rago mu yanka rago mu ko saniya saniya saniya saniya ya ka mu sai an rida mai ka mu ka ka dalila mu dalila ba saniya ce ko sai layya baka iya sai rago ka 50 70 70 sai mu ga mu bakwai sai mu sai saniya ta jika 140 ah shi ne shi muka bala ko kuma a wajen Allah ko na laye kai laye kai kamar ka yi kadama guda kaɗe ne an ba su katagorin matsayin ɗaukar mutum bakwai saniya da wata ruwa ma da kudu a mutum goma kenan wannan wani abu ne kowa a buɗe ga wanda Allah ya wani maimakon gaje kana kama kame ka neman bashi ke ku yanka ku raba kuma baka ci da kalayya eh ku bakwai ku ta saniya ku yanka ku kowa ne ta kalayya haka kenan a yi don Allah da kuna kuma daga cikin aibu da aka akwai aibu wanda na kasance bai hannun ingancin layya misali wani wutsiya a cire kunne aibu ne amma ce bai hannun ingancin layya nasi guda dabba hudu ce annabi ya kai da ce arba'atu latuju filudiyya annabi dabba hudu yanke ce wannan ya ce layya ba ta latuju ce layya ba ta yi ba ya ce al'aura bainu mana awarwa wadda dabba mai ido ɗaya idan samsan babu shi ne ba ciwo ido ba idan babu shi da jama'ar lahiya wadda suke ta bayyana maratuwa wadda rashin lahiya ta ta kai kacam ɗin wannan dai ta kai ta bugu ta lalace akwai mara tana fata lahiya ko ta banta a rashin lahiya da ta bayyana a hili ta lalata ta ci ƙarinta sai ce wacce muka cewa wani arja bayyana rajuwa sai gurguwa kuma gurguncin ya bayyana ƙarar a hili tana ƙasa sama tana ƙasa da sama ba ɗaya ji zahi rukunin an ɗarme ya ji zahi wani ta kaci ba shi kai gurgu a a gurgu a ce gurgu bai nan gurgu gurgunci iya misali zama ɗarme a mai ɗarme ya ji zahi bai takawa ya ce bai laya wani ma ba ba mai sunan gurgu na ba gurgu bane ba kuma cuta da take bata kai ba bai ni marduwa kenan sai ce walka sai da katuki sai dabba wata ke kanjaman ma wadda ba ta da mai suna ta wani san ba sa laya kenan wadda ba ta mai ido ɗaya mai gurguwa mai wadda take ta yi cuta wadda cutar ta bayyana a yi karara wadda mai aka ce ba magana dai alama da kanjaman ma wannan amma sauran aibu wani rutsiya wani kunne aibu ne amma bai halin ingancin muka aji makaru bai halin ingancin laya kuma akwai abin da maka ba ma aibu ne ba wani kaho ya kare kaho inda bai jini ba wani matsala da ya kare in iya cikin jini ne suka ce makaruhi ne in iya ciki amma iya warke ba matsala komi wasu ma tana kawo wai an mai da daga annabi ya layi da rago da dakike da daga ba yi wuce ba daga dabba gyaran mai ne ma nama ya yi mai malarci bai ba da komi na haka kenan wannan shi ne yanwa kuma ruwa ya buka a cikin sai musulun haka abu da haka sun zaka wanda za a kara sunan ka ruwa tabbatatta a nan sadakar iya cewa idza ra'aytum hilal dhulhijja wa arad ahadukum an yudahi falan suk an asfari mana an sha'ari wa asfari duk wanda idan wata watan sallah ya tsaya idan watan sallah ya tsaya na laye kenan dhulhijja yace kuma wa arad ahadukum an yudahi dayan ku yake so ya layya kana so zakana ne layya tufallin su a sha'ari masu fari ka riƙe taɓa gashinka da harci kakka yi aski kakka yake harci duk wanda yake ne layya wannan wata daga ya kama suke nan ya ka yi askin kakka yi wata ya kama amma yara an za ma layya ka a masa aski tun da wuri shi ne ya yi illa na akwai masu alamci kawa magana mata ba sa kitso wannan ra'ayin fahimta ce ba nasi ba ne ba nasi ya ce mata mai ka kitso da magana cire gashi kenan ya ce a wasu fanyi ma a wasu tsaye gashi ko ruwan zai ce maka ba a kitso to ya ce kun ba tsaye gashi a cikin watan da yake tun da mai kitso kitso ya gashi ne kulla kai ne illa wajen sace wani kuma ko a haka duk mai tsaye ka zuzu da gashi wannan ba a kiran shi askewa ko sai tsayewa ko cirewa gaskiyar magana amma suna kawo na magana amma suna gina abin da ke da alaka da jallaye ne to muna cikin dai magana ta walbutu na ja'anna da kuma sha'irillah wannan dabbobi na raƙumi a sassaniya dai suna daga cikin alamu daga cikin alamomi na addinin Allah lakum fiya khair kuna da alkhairi a cikin waɗannan dabbobi fasukuru sun Allah alaiya tsawaf ko ambaci sunan Allah wajen kawai dabbobi da kuma iya tsaye a kan tsawa uku an aka ɗauka tafsirin na masar da tsawus cewa tsawaf kai kuna masu ikhlasi dan Allah kawai fa'iza wajabat junubuha idan ta faɗi kan haƙarƙarinta don da kan soke da kuma ya yi faɗuwa ke jib kenan wannan kenan mana kenan idan ya mutu kenan an soke ya faɗi shi ne idan ta faɗi kan haƙarƙarinta fakulu minha wa zai imulƙani wal mu'tar ku an ba ku dama ku ci nan ci ne ba da wajibi ne ba an ba ka dama musabi ne ka ci daga cikin layyanka ku haɗe ce ka ci kuma wa zai ku ciyar da alƙani wal mu'tar wanda yake dangana bai yawo iya bara kina a kayan mutum a gida cikin mutunci ba lahi bane ba shi ma wani motar mai zauwa baran ma a bashi eh da wanda ya kame da wanda ya nema kowa ku bashi kina a kayan mutum a gidan cikin mutunci wanda zama zo ya bara a bashi ba ma matsala bace ba kenan ku ku ci ku ciyar da mai kamewa da mai zauwa ma iya bara iya roƙo wannan shi ne masa'adar duk da harko harkar musulunci a nan sallar salama ya ce kakku aiji naman ne saboda kwana uku mana ta wani dalili ne na bukata a wancan zaman daga baya ya ba da dama ya ci kuci sha kuci ku aiji wadda aka yi ya ba dama har suka zo tun daga maka su zo madina da sauran namansu kenan daga baya an ba da dama wannan bukata ce ta kai kuma cewa ka gasa gida uku ka ci rabi ka ci daya ka yi kyauta na daya sai ka sadaka wannan shi ma ba nufin ba nufin da aka nafa illa ba ne mai kyau wasu lokacin kamar ka'ida ce wai lai karma gida uku ka'ida ce iya mulka lai ma gidan gaba da sadaka na yanzu wasu ba zuwa ka ga ka dan rabon ka rabon kuji gidan kujin koma ko ishirin a gidan da fari an ga rago dai na da kai auta ma kuna bukata kuna bukata kuma kenan ba magana ce wani wani eh abu ne abun kwarai ne a raba amma ba annabi ne yace a raba gida uku da wasu haka yanzu tsammanin ka'ida ce a raba gida uku a yi kyauta a yi sadaka an an ci ba haka bane ba wannan ba abu ne ba laifi bane ba aka yi amma ka dauka ida ce ya bukata inda ba dama a yi amma mutum ya iya iya bukatar nama shi ma kenan ba ce dole ka raba gida uku ba kun ga zo kamar kana ba ce kira lami kuma kenan dai anan Allah ya ce kenan fa'iza wajabat junubuwa in ta wada kan haƙarƙarinta fakulu minha wa zai mulkani wal mutar in ta wada kuci kuciyar da mai kamewa da wanda yake tambaya shi ne alƙani mai kamewa wal mutar wanda yake zawa iya tambaya alata ka zalika sakharana halaku da kuka hakan dabbobin mu ne allah ne da ni'imar shi gabayi ya sauƙaƙe muku wannan ka kama da ka yanka ka kama saniya ka yanka ka kama kuma ka soke ka kama saniya ka yanka rago ganka yau kaddara yau na labari ɗin raƙumin zai ta waye titima ba bi in ya hauka ce raƙumi titima ba bi zai biyuwa
balle sa dubi sa dubi ka- kawai shi dubi kashin sa kai dubi ka in yi giya ka ga wani ka ka- kama kai ka titin ba mu bi giya ana ga alamar da yake hauka cewa ka tabuwa to kenan wannan Allah ne saboda giya kallo ka kama shi ka sami igiya ka ɗaya mai ka soke Allah ne ya sabake shi gare ku don ku ci amana su amma inda Allah ta mai hankali irin naka kai ha ba duniya ta zama ba shanu a sama shanu da wani an kune ɗaya ita kuka bargar ita kuka bargar a ce a sama shanu hankali irin naka na adam na tabbata wani hidin mu mu bargar ka da ƙarfi fi ka sai ka ƙari sai ka abun abun abun wada ga cikin zama Allah ne kullum duk kanan da kaɗan kaɗan ne ga kaɗan kaɗan amma Allah hore ma ka kama ka hau ka sadda shi ka kama iya kallo ka soki Allah ne wani iya cikin ni'mata Allah kenan Allah ya ce kadhalika sakharnaha lakum haka muka sauki muku wannan dabbobi la'allakum tashkurun dan ku zamanto masu godiya Allah ya samu cikin masu godiya ci gaba لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين na'am lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha to wannan dabba da aka ce ku yanka dan neman lada a wajen Allah na dabbobi to ku sani wa Allah naman ko jinin ba wanda Allah ke bukatar shi wanda Allah zai amsa ya kai ga Allah Allah jinin ko magana ta tsa- nama ba wanda Allah ke bukata jinin ko nama walakin amma yana nuhu takawa ninku Allah iya aiki da zuciya abinda kai don shi kenan niyyarka ta tsaruwar da kai don Allah shi ne Allah ke baka lada a gani da muhimmancin maganar zuciya niyyarka ta yanka layyaka kaka yanka wani zai ce hudu a iya kunya hudu unguwa ka samu rago sai hudu ƙatar rago ya gada makwabta rago shi ba da baba rago ne ya yi ɗan goyi da unguwa ba mai rago na aka ce duk an goyi ba mai dora gona irin raguna hudu ya ga dama yaran shi ara gon wani ko hudu raguna ya ga dama kwata yayan raguna a a kai kake haka nan eh kai dan Allah kake dan ga gwada ko dan ne mu ne da aje mu cinama ne ko sai mu ne haka mana mu cinama a cinama ne ko kai yaran ka ne su suna roko amun yanka da da kai yaran ka suka roko to bashin ka nan baka sama lada ga Allah kayan ka waje ku sun cinama ko ka cinama baka lada eh nama ka cikuru eh kai dan Allah kurin kenan Allah iya aiki da zuciya tsoron abin da kai dan shi kazalika sakharha lakum Allah ya mai dole haka Allah ya sanya muku wannan dabbobi eh litukabbiru la ala ma adakum dan ku girmama Allah kan abin da ya shirye da ku na addini shar'un addini kuma an wani zo gare ku dan ku girmama Allah kan wannan abin kuma Allah ya ce wa bashirul muslimin ka bada bushara da masu yin aiki don Allah kamar suna ga Allah a gaban su ya ce annabcin alisan an ta abdullahi ka naka tara hukum kalau tukun tara bani wara ka bauta mana kamar kana ga Allah ke masu yi da gaske don Allah kun suke ka ba su bishara ci gaba
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور na'am inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu na Allah subhanahu wata'ala iya bada iya bada nutsuwa ga dukkan mai imani ka dogara ga Allah kurum kame da komin ka zuwa ga Allah kaka damu da abin da zai biyo baya in dai ka ta kullum idan ka samu gyara kanka da Allah kaka diba kowa kullum kai kokarin neman gyara alakar ka da Allah subhanahu wata'ala mun tawakkal Allah fa wasu eh alaysa Allah bi kafin abda an kama Allah shikenan ka kare ka yi ƙoƙarin neman yardar Allah kadda ka biya wani annan sadaka iya magana cewa man aradallaha bi sakhatin nasi ka faula munatin nasi wa man sakhita Allah bi ridan nasi mana raka mana da ruwaya Allah cewa annabi ya cewa duk wanda ya yarda da Allah da hushin mutane duk wanda ma'ana Allah iya san abun ka nemi yardar Allah amma 'yan garinku ko abokai za su fushi da kai za su bata da kai sai ka zaɓi yardar Allah ka yi abin da Allah ke so to shi Allah zai kare ma sharunsu amma wa man arzana ka sakatalla wanda ya nemi yardar mutane da hushin Allah to Allah zai bar shi da su za su maka ba su makon da haka ke nan mutum ya dogara ga Allah kwarar in dai haka Allah ta toki kokarin da yake zuciyarka ka yi auka nemi yardar Allah kuma Allah yi wa maganin sharu su mutanen wani mai adawa daga wanda kai shi ya dawo bayan ya kai kawo ya dawo a kwatsi amma kai ma ka ba da shi kenan ta yaka da yawan wannan wannan a rayuwa yana wa a cikin wannan nawa mutum sai abin wannan bid'a ce ƙararra bid'a ce ƙaramar kan jama'a shirka ma amma wai don gudun kai bata da yan unguwa wani don ka bata mai suna a ce mai ahli suna ko ɗaya zalama wani dai yana ba da sunaye iya kallo duk wata bid'a a unguwa da shi zai yaje ya kuma ya san bid'a ce ko kuma da mu da musu gane wannan bai baka mutunci a wajen su duk wanda ya san kai kana da aqidar sunna iya bid'a sai ka je aka yi da kai ya kashe ka munafiki ko mutunci wallahi duk wanda ya san kana da alaka sunna sai kuma ka bid'a ga an je an yi da kai ya gida ka je an yi ya kace kuje ya san kurin kai matsoraci ko munafiki haka sai dole sai ka an zane maka yadda yawon ba amma kaji an yi don tsoronsu kudin ka tsaye a wajen ka a yi suna da kabi da asikansu kudin Allah taimake mu ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur Allah inna la yudafi an allazina amanu Allah shi ke karewa masu imani da kanshi ba sa an yi ma da kare ka san ma abin da ka na tsiya Allah ya shi ke dauke yawon kare masu imani ya ce kuma ce inna la la fi kullu qawan kafir Allah bai san duk wani haini munafiki butulu kawo Allah bai san shi kafir ci gaba
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير نعم إنوا وانا آية تابيو بايا musulmi sun shiga wani hali a makka bayan manzana ya yi kira zuwa ga allah subhanahu wata'ala wasu amshi kira wasu bisa amsa ba an samu tsangwama balle ga masu rauni ko bayi suna matsala daga wajen uwan gidansu wasu ga wajen uwansu wasu ma sun bar gari sun yi hijira sun ta habasha sun bar garin gaba daya don cutarwa a wannan hali sabon zuwa su da wani sai ba za mu kisa ba mu shiga bakari a mutu eh za su mu shiga ma su da aje a mutu mun a lokaci ne ba mu ko kami han Allah ce kami han ku tsalla ku mutu ba da ku ku taba sun sha gaba yin kura a zo ai bala'i a mutu yace a sun sun ba dama ba su da yawan rikici ne kana ta je ai ku ai ku malaku a mutu na kuma mutu ake nema aje ku mu je mu mutu kuru shahada haka Allah Allah ya rama ya rama karan ba ba so ke gome kamar kaje karkama ana abin da ake neman fa'ida eh inda aje da mai shiga har kurma aje kurma ai kun ba da mutu kurma kada aje gome kurma sai kurma aje ta yi wala kafara kurma ta kaje suke na kare ba haka bane yace a suka yi suka yi hawan ne isko na gale cikin safari isko khabab ne isko manzon Allah Ka'aba ita rasulullahi abin yayi yawa ba kana magana da rasulullahi ya ce wula gaggawa kuke wada ce gaggawa gaggawa kuke mai haƙuri ya ce a ci an samu al'ummomi kayan wanda za a kama mutum a kan wannan aƙiyar ta addini wanda za a kama shi a ce koyarin da koyar addini iyaye shi za a raba shi gida biyu iyaye shi za a yankawa a kan yarda iyayen kan addini shi biyu za a raba mutum haka aka musu suka haƙuri su kuwa haƙuri ta wani addini sai ya cika tabbas ma ku haƙuri haka suka iman har Allah kawo ansa su ma dai suka imani bayan su imani su ma suka da masu suka zama wasu da ba za mu shiga dai ba za mu shiga ba mu na mu kai haji tun daga kan kawuran aje a mutu ma amina suka mutu suka ce suka nawa aje a kai haji ga kawure aje a mutu annabi ce a babu zani duk da jabir ya ce sun taso daga madina mu baya a ta biyu ya ce mun diba musa abu ya je madina ya kira an samu kar- amsa kira wata matasa da su da tijawa na ansar sai ce mun da muka muka muka tuna yanzu muna madina cikin aminci cikin zaman lahiya manzon Allah a maka iya gudu iya bin dutse iya labewa mu a nan ta so labewa banda mu je a sa abin da za a yi shi na asalin suka wani mubaya suka zo suka shigo tawaga ta 'yan madina zauwa aikin hajji da ake na jahiliya suka shigo aka zo da su mina irin da ake nan da mai ta yanzu dama akwai ta suka zo amma su abin da ya kasu su wajen saman da wani abu zawa ta biyu nan sun zo ne da su ana mubaya an mutuwa za a yi a mutu sun yi da su kare shi annan zanen aka zo daga abin da kama amma bai yi wa ayi a bayyane aka yi randewu cikin dare a gama a kori kaza lokaci kaza aka bar lokaci cikin dare kuma cikin kawunan suke can ɗaya ya cikin ɗan wanshi ya sira kan musa ya zagi ya ta can can har a daga ɗaya ana zagewa ana zagewa ba san abin da ke ciki ba cikin dare suna cikin mushirkai suka ware aka ware kowa sai da aka yi dandamu ya ka kwatsa can manzala ya zo cikin dare da abbas rushin abbas ya kawo ci amma mutum da naka dan dan wanshi ya kare dan wanshi bai so wannan bai samu manzo Allah ya kawo ci shi amma bai so wannan bai samu manzo Allah shi ya raka shi cikin dare aka sai da abbas ya kafin shi kuma mutum da nashi aka je duka ya ga ya diba su abbas ya dibi ya dibi ya su ce kai hawala habashi shi abbas na tijin ne shi na kanku duka mata samari ne babu da tijin gari babu da tijin a garin batija ya ce ina kawo ku kamar ɗan uwana kuke mai yiwa ku kasa kare shi suka ce haba kai da ƙarshe dai a nan har ina ga wasu a cikin wani ya mai kwanza har mubaya sai ɗaya sai rike shi ya ce kakamai ɗaninka ya gami ɗaninka ce a ya ce wallahi a wasan jama wannan abin da za ku ba ƙaramin aiki ba za ku ba za ku jama kanku bala'i da adawa da duniya ne wa ku shirya ma kanku wannan mubaya za ku yi kun ɗauki ne rayuwa ko mutuwa in mai zo ya zo a kanku kan ku ce abu abin da zai kuwa in kun san kuna tsoro kan ku yi in kun san za a mutu ko me za a yi kusa hannu kace ba su kike ma a maka na da dauki ba nanka ma me mani da suka naka hannu annabi wasu wasu baya asalin kenan ya je madina su kare shi duk da sun ba shi na kariya ya samu hijira an ba ba yaki har su da ajema a lokaci ba to shine yanzu kenan abin ya kai gaya kuma yanzu Allah ya ba manzon Allah wata mutattara da wasu ƴan uwa abokan kamawa mujahidai yanzu kuma shine yanzu anan Allah ke cewa udina للذين يقاتلون بأنهم ظلموا yanzu da uzini ya zo uzini an ba da uzini da an hana an ba da uzini lillazina yuqatalun ga wanda ake yaka da su ake yaka su ake kashewa Allah ba su uzini ta bi annahum zulimu domin an zalunce su an mudda su daga gidajensu an kore su daga garinsu dukiyarsu an amshi ya sun ji daga ya kun zalunci ko akan addini to kan haka yanzu Allah ba su uzini duk daga wuri guda suke jama'a suka saba jawo ba amma yanzu uzini ya zo daga Allah kuma a lokaci guda bayan uzinin da wani albushi daga Allah su kama jikinsu wa inna Allah ala nasrihim laqadir wa'annan da aka zalunta Allah ce da ya ba su uzinin yakin Allah ce Allah iya da iko ya ba su nasara duk da matsayinsu wani Allah ya kan masu Allah mai iko ne ya ba su nasara akan abokan gaba suwaye الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر, يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز
wannan da Allah ya ba labari an ba su uzinin yaki yace alladheena ukhruju min diyarin bighayr haqq su ne aka hudda daga gidajensu ba haƙƙi babu kudin da zalunci babu haƙƙi kudin mai laihinsu illa an ya kulu rabbuna ba kurin laihin da ya sa aka hudda su gashi nan sun ce su Allah ne kadai la ilaha illallah ba su da abun bauta sai Allah kuran tauhidinsu shine kurin laihinsu a wajen waɗanda suka kore su aka hudda su daga gidajensu ba haƙƙi kudin lahin sukurin cewa Allah rabun Allah Allah cewa laula dafa'ul lahin nasa ba'adun bi ba'ad la huddimat sawan wa biy'un wa salawat wa masajid duka ga sunan Allah kasira an ba dan ba kariya da Allah ke badawa yake kare wasu mutane da wasu mutanen nan kenan fa'idar jihadi fi sabilillah dama an ba dan ba Allah da ya shar'anta jihadi ya ba masu imani uzinin jihadi su yaƙi marasa imani maƙiya Allah an ba don wannan abin da Allah ya shar'anta wani jihadi fi sabilillah don kare aƙida don kare addini la huddi mutasawan da gidaje na sauma'a wurin bauta wurin da suke shiga kurin ɗin gaba rawa rahib wurin a shiga kurin mutum bai komai ibadar Allah shi yin sauma'a sawami da kenan tun ba zuke ta sauran addinai da wanda da kin da ba a samu wajen bautar Allah ba na wasu ubadi masu bautar Allah wa biyun da ba a samu wajen mai ta bi na bi a wajen bauta wurin bautar Allah wata da masallaci na na nasara wurin ibadar su kin da ba a samu wurin ibadar su ba da wurin gamuwa a yi sallah ita sauma mutum da kun mutum zai ware ya koma cikin gari ko nuri kullum shi daya bai komai ba da Allah kurin shi ne cikin sama dan lakin da ake yi na mutum shi ta kuma biya a wurin da ke gamuwa kamar zaman masallaci ake zuwa da ake gamuwa da ayi sallah shi ne biya biya biya zaman biya kenan ya ce wa salawat nan saluta cewa wurin bauta ne hudawa ya ce wa masajid na menene kenan shi ahadi abu ne masharu kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ma jihadi bismillah kenan su ma sauran addinan an shar'anta musu jihadi dan a kare addinin Allah dan a kare aqida an ban haka ba da ba samu irin wannan wurin bauta ba na ahlul kitabin ne na yahudawan ne da ba da ba ayi ba a wancan zamanin ma da ko makiya Allah wanda ba sa san bautar Allah ta alama ku amma jihadi akai dan a kare wannan aqida kina shi da Allah ya shar'anta wannan al'umma ita ma ta yi jihadi dan ta kare wannan aqida dan ta kare addinin Allah shine kan abin kenan yace wa masaji da masallatai irin na musulmin ke na su ma su kada fiya su mulla kasiran wurin da ake ambatan Allah mai yawa wannan kenan shine asalin aka shar'anta jihadi fi sabilillah dan su kare kansu su kare addinin Allah kuma Allah ce wala yansurunna Allah man yansur shi tabbas alƙawarin Allah Allah ce tabbas Allah zai taimaki duk wanda ya taimake shi ya taimaki addinin shi alƙawarin Allah ne in dai ka tafi Allah ta kuma Allah zai taimake ka kan abakan gaba inna Allah la qawiyyun aziz Allah ce lalle Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne abin da ya so ki ba mai hada shi in ba dan shi ba da addini da kanan ba wadiba dan uwa matsayin musulmi a wancan zamani ga yahudawa ga nasaru su ne dan warko su kama duniya manzo Allah ya zo dan gari a maka ma kore shi bai zama a maka ma madina dan gari gashin zai hikima Allah duk a fafata a kai a kawar da gashi har yau musulunci shine addini da yake sama dukkan addini har yau ba addini da ake karba a duniya yake da mabiya irin musulunci a yau duk da shi gaba kurmayya kuma tsakan masu kari kuma ba kan gaba ne masu karihin gaske karihin makami karihin dukiya duk kari na da nan ma da hada ba su amma duk karfin su na makami ƙarfinsu na dukiya da yawansu duk wani abin uku ƙarfin dukiya ƙarfin makami da yawan nasu duka bai hana ba addinin Allah ya ci gaba har yau musulunci shine a gaba babu wani addini babu wani addini wanda yake gaba da shi wani alƙawarin ya tabbatar ma cewa kenan alƙawarin Allah ne kuma Allah ya tabbatar da alƙawarin shi na taimakon addini wala yansurunna Allah man yansur Allah zai taimaki kan duk wanda ya taimaki addini wannan shine cewa ko inna la laqawiyyun aziz Allah mai ƙari ne kuma mabuwayi ne ana mai abin da yaso ci gaba Allah
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah yana yaban wa'annan bayi da ya ba uzinin yaki dan an zalunce su da alƙawalin Allah na taimakon su Allah ga mun halin su ci allazina in makkanahum fil ard aqamu salata wa atu zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar yace sunan idan muka ba su dama muka ba su mulki aka ba su kasar to gyara suke ba daga cikin yace aqamu sala suna tsaye da sallah wa atau zakka kuma suna ba da zakka ta dukiya da Allah ba su wa amru bil ma'ruf suna umarni da aiki na kwarai wa nahwa 'anil munkar suna hana mugun abu abu wannan shike ba mutum kenan damar tabbata a sama kasa cewa Allah baka taimako ka zaman to tsaye da sallah sai tunan da mazaki ba sahabbai labari na miyagun shugabanni na wata ko musu da'a ko ba su haƙƙin da ke ta sun layi tun suka bada bazan yaƙi ba ka ce amma ka musu la mataka sun tsaye da sallah mataka sun tsaye da sallah ba ku ba da ba da maka na kenan ka ce kun ga kafirci kar ra'ayi kenan tsaye da sallah iya cikin babban abu kuma da ke taimakon jagorori kulawa da sallah da ba da zakka da umarni da kyakkyawa hani ga mummuna shayan wata ta ce kenan kayan asalin maganar wa'azi kulawa da kira zuwa ga Allah aikin shugabanni ne wata amana ce Allah tsora ma dukkan shugabanni su kula da addinin mutane su yi umarni kyawa kuna su sa a yi kintun shugaba da ke musulmi ne bai ba da goyon baya ba ga umarni ga kyakkyawa hali ga muna iya kallon annaba ruwan shi kurin duniya ta gaba zai tsaya gaban Allah ba Allah jawabi wannan haƙƙi ne wajibi ne inda ka musulmi ne inda musulmi ne lazim ne a kanka eh kai ka tsaye da sallar kuma ka yi umarnin aiki na ƙwarai ɓanna ku hana ba sai an gaba ruwa ba an ƙi ruwa a ce aje bayan gari a wannan ko da an kuma a ruwa ba wani abu ne daban da yake wajibi a kama eh duk ɓanna a hana ka eh a sa ake kwarai Allah taimake mu ya ce ƙarshe Allah ce wadda da aƙibatun umu shi dai ƙarshen al'amari gaba da tattara za a koma ga Allah eh za a ƙare za a koma ga Allah can an ji wani an yi bayani ci gaba da rama
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Allah ya ce wa in yukazzibuk na ji ana ba annabi hakuri kai da mu da cika su zai damu da adawa ta abokan adawa kaka damu ba kai nan haro ba wa in yi kaddibuk idan waɗannan mutane sun kare ta kai mu ai ba kanka haro ba faƙad kazzabat qablahum qaumun nuhin wa adun wa samud wa qaum ibrahim wa qaum lut wa ashabu madyan yace wa kuddiba musa ma gaba daya Allah ya ce ai kayan ka zo mutanen nuhu sun karyatar da nuhu bayansu adawa sun karyatar da annabi hud samudawa sun karyatar da annabi salih wa kamu ibrahim da mutanen ibrahim hamma shi ne harkon wanda ya ware hijira da addinin shi zuwa wurin bautar allah ko su ma sun karyata ya ce kuma ya ce wa kamu lut da mutanen lut ban tare suka zo da ibrahim ta zama dama ke gare shi wa ashabu madayan da ma mutanen madayan ga mutanen shu'aib ɗan madayan ma su ma dai matsalar guda sun karyatar da annabi shu'aib ya ce wa kuziba musa musa ma mai yawan da yawan shi yake alfahari mai yawan yawan alaƙa kitabu sai ta musa musa ko shi ya musa an karyatar da shi na mai yawan cewa duniya ke ba yau ake yi ba an jima ana yi ba kai mai wazi ba wani magana ana yin ta da manzan da Allah ya aiko kai damu an ce ƙarya ce an kiya kafin yanzu shekara aru aru an jima ana yi nuhu shekara dubu ta wazi kura ba musu ko annabi hush shi mai cikin tarihi mai tsawon shekaru salih duka sanar da wani manyan manyan annabawa aka gaya maka manyan manya cikin annabawa sun zo sun yi kira kuma an ce ƙarya ce da aka ce ƙarya ce kai sai Allah ya lakar da su Allah ce fa'amalaitu lil kafirin duk kowanne an ce nuhu ƙarya ce shekara nawa yi ana taba layi a bike shi ya koma ya dawo aka yi ta yi kan ba komi annabi hur shi ma ka aka yi ta yi ko ba wani bakon kai tsaye gurin ƙarya kake shikirin an da kasu a masa ruwan azaba a ba ka kai bawa da kuke gani ana shiru yau ba komi a yi ƙarya a yi duwani a yi waye kan ba ku zama lahiya a muku ruwa ku sha aiwa ne ne ai ya zama abuwa ya kuma ku haka kuma suke shi kenan ma kare an ci banza Allah ba ka bane ba san shirin da Allah yi a lokaci ne ba ka bane wallahi da yawa mu shi kike mutane su haka kai da kuma su karkada ma duka shi kan 50 60 ce 80 ce 100 ce su 100 tan ake 100 bakwai 100 biyar ce 100 biyar nawa shi ka dubu yi ba ba san yawa jikura dubu ba kuma zai kan ba komi kariya kake yi a ba shi kashi ya tayi shi kan ba na da yi lau haka nan hudu shi wanda yi nuke rayuwa ka kaska rayu irin nan eh ki an ce ba ai ai kuma yana rayuwa cikin su iya rayuwa ya kai da kan cikin su ana mai isjili annabi Allah ya ce a ce annabi ce kariya ce ke ma kurran Allah ka azaba haka kai mu ana nan ana hira ana ta kurran da kai daga hadiri duk da ka san bala'i rishin rabo azabar ta zowa abin ya zowa hadirin ya zo ta suka haza arzikin mu mutarina ga a yau zama ta ayi wani sai ga hadirin suka ga hadirin mai ruwa ga hadirin sai suke hadirin ne ya tabbar ya ce musu kai bai ce rihin fiye azabun alim ta wallahi ba hadiri ba ne mai ruwa ba ya ce ri iska ce da azaba a cikinta wallahi ba hadiri ba ne ba sai mata zuwa shi ko sai mata zuwa shi akan Allah mata barin kofi wanda suka sai yake kawo ruwa ne da ba Allah ka zaba Allah ka azaba yake kawo ruwa ne amma ta sha ruwa yi shifka haba wannan ga lokacin mai Allah kai musakin sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته